أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يومنا شابك قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1440 wanda ya daidai da 22 ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2019 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul an'am wato mun tsaya a jiya akan aya ta 99 a shafi na 140 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta tis'in da tara zuwa ta ɗari da yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ce wa ja'alu lillahi shuraka aljin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ja'alu lillahi shuraka aljin wa khalaqahum wa kharaqu lahu banin
wannan aya tana da alaƙa da ayoyin da suka gabace ta an gane ko domin al'ada ce ta alƙur'ani Allah zai faɗi ababe da ya yi waɗanda ba wanda zai iya su in ba shi ba subhanahu wa ta'ala sai ya ba ma kaddamu ma'ana ya nuna muna abin ban mamaki cikin al'amarin kafirai ina fatan kun fahimta domin daga cikin ababen da aka faɗa an faɗi cewa Allah subhanahu wa ta'ala faliqul habbi wan nawa an ce yukhrijul hayya minal mayyiti an ce wa mukhrijul mayyiti min alhayy zalikumullahu fa anna tu'fakun kina Allah kadai yake yin wannan faliqul isbahi shi kadai yake fitar da safiya wa ja'ala al-layla sakanan shi kadai yake yin wannan wash-shamsa wal qamara husbanan shine ya halitti rana da wata kuma ya bamu daman mu amfanu da su zalika taqdirul aziz al-alim ya ci gaba da cewa wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr duk shine ya halicci waɗannan tauraru kuma da fa'idodin da muke da su waye wannan Allah subhanahu wata'ala wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida shi ya halicce ku daga rayuwa guda an gane ko ya halicce ku kuma don ya jarrabe ku ko ba haka ba ba haka ne an ka halicce ku ba sagaga fa mustaqarrun wa mustawda mun faɗi maganganu na malamai da dama waɗanda suka kawo duk da yake mun ce ismul maf'ul na wato yana iya ɗauka kuma zarfu zaman yana iya ɗaukar zarful makan yana iya ɗaukar masdar sannan cikin shi akwai ma'ana ta aiki kenan sai ka samu kusan ma'ana guda biyar a cikin wannan kalma babu lokacin da zamu bin bayani ɗaya bayan ɗaya Allah ya ci gaba da cewa wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an shine saukar da ruwa mun faɗi yadda ake farawa har aka yadda ake saukar da ruwa mun faɗi sifofin waɗannan ruwan cikin alqur'ani mun faɗi cewa suna daga cikin alamomi ta rahama ta Ubangiji zuwa ga bayansa, ko ba haka ba, wa huwa allazi yunazzilu al-ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata wa huwa al-waliyyu hamid Allah ya faɗi abubuwan da kuma ke fitarwa daban-daban daga ciki aka faɗi fa akhrajna bihi nabata kulli shay na'am ne fa akhrajna minhu khadira nukhriju minhu habban mutarakiba wato da ƴaƴan dabinai da yake su larabawa suna amfani da dabino ko ba haka ba almuhimmu dai kuma saboda amfanin dabino wa minan nakhli min tal'iha qilwanun daniyatun wa jannatin min a'nab da icce na inabi muka ce shi ko an kawo ƴaƴansa saboda yana ɗauke da amfani mai yawa ga jikin ɗan adam an gane ko akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na likitanci wanda ake kira ustazu doktor profesa ne an gane ko ana kiransa misa'u muhammad arrawi an gane ko ya wato profesa ne a ismi na qismul ahya in an ce ahya shine biology ko kuma biology an gane ko a jami'atu ummul qura yayi bincike kan inabi da irin hikimar da alqur'ani ya faɗa a ciki ya faɗi cewa mafi muhimmancin inabi kala biyu ne akwai wanda yake daga kasashen turai aka same shi akwai wanda yake an same shi ne daga kasar amerika na amerika bai da girma amma ya fi amfani da amfani sosai na turai yana da girma amma shi ma yana da amfani sannan ya faɗi irin ababen da yake ɗauke da su yace daga ciki akwai ruwa tunda inabi akwai ruwa a cikinsa ko babu sannan kuma yace akwai wani nau'i na mai wanda yake cikinsa sannan akwai nau'i na vitamin b da yake cikinsa sannan kuma akwai abin da suke ce ma acid hamid an gane ko likitoci sun san sa ana kiransa nicotinic sannan kuma akwai bantiotenic kuma akwai calcium sannan kuma akwai karfe a cikin sa waɗannan duka Allah ya yi su don amfani mu dan haka in ka dibi al-i'jaz wato majalisa ta hay'atul i'jaz al-ilmi ta kasar Saudiya da ke rabita a 2013 suka buga wannan bincike suka yaɗa shi a duniya to duk dai waɗannan abubuwa da muka faɗa Allah ce unzuru ila samarihi ko ila sumurihi idza asmara wa yan'i ku kalla hikimar da ke ciki da fa'idodin da ke ciki da irin yadda za ku iya bincike kamar yadda muka yi faɗa inna fi zalikum la'ayatin liqaumin yu'minun lalle akwai ayoyi ga waɗanda suke suna imani da ubangiji an gane ko to waja'alu lillahi shuraka aljanna kaga shine alaka tare da haka sun sanya ma Allah abokanan tarayya wato a cikin bakara ma sai da Allah ya wannan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض تتمي لآيات لقوم يعقلون تدد هك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله uslubi ne na alkur'ani sai ya faɗi rububiyya sai ce to ya aka kuma suka zo suka haɗa su da Allah dibi cikin suratul nahl yadda wato cikin suratul nam yadda ya kawo su da dama yake cewa amman khalaqa as-samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'a fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahja ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahum ma Allah bal hum qaumun ya'dilun lokaci bai bai zai isa ba amma dai mun dan abin nan to waja'alu lillahi sun sanya ma Allah shuraka a abokanan tarayya aljinna na aljannu shi aljinna shine maf'ulun bihi al-awwal an yi abin da ake kira at-taqdimu wat-ta'khir asalin magana yadda yake waja'alu lillahi an gane ko a'a waja'alu aljinna shuraka lillah an gane ko wa ja'alu aljinna aljinna shine maf'ulun bihi al-awwal shuraka'a shine maf'ulun bihi al-thani lillahi al-jaru wal majrur muta'alliqun bi shuraka wato sun sanya aljinna aljannu ko kuma mala'iku shuraka'a lillah wato su zamanto abokanan tarayya a wajen wato ga Allah subhanahu wa ta'ala wani zai iya to ai aljin ana kalima ta jinn wani lokaci tana nufin aljannu kalima ta aljin wani lokaci tana nufin mala'iku wani lokaci kalima ta aljin tana nufin mala'iku da aljanna wannan shine wani abin da wani bai sani ba saboda in mun kalli aljannu an sanya musu wato kalima ta jimun da nunun da nunun mun taba gaya muku cewa tana nufin abin da ya koyu mala'iku sun boyu aljannu sun boyu to sanan suka haɗu shi yasa in ka ga jimun da nunun da nunun mafi yawanci suna nufin mi suna nufin koyuwa aljannu an sanya musu suna wato aljinna saboda sun koyi aljinnu saboda sun koyi an gane ko aljannatu saboda tana wato itacen da ke cikin ta da tsiro suna koyi wanda ke ciki aljunnatu sulke na yaƙi wanda ake sawa kariyar yaƙi saboda yana kare mutum ya sukurta jikinsa aljinan ko aljanan kamar da wasu malamai suka ce ba a ce aljinan sai da ce aljanan zuciya saboda ta boyi Allah ya sa abin da ke cikin ka aljaninu dan tayi ko dan da ke cikin ciki saboda ya boyi a cikin cikin mahaifiyarsa falamma janna alaihi al lokacin da ya rufe shi shi yasa kamata ku gane wannan to dan haka dai a takaice in ka ce aljannu ba matsala bane akwai inda suke bauta ma aljannu musamman wannan zamanin namu duk mutumin da yake neman wani matsayi na duniya in ba ya Allah ba sai ya bauta ma aljannu in dai kana son matsayi na siyasa a yanzu ko kana son wani matsayi na gargajiya in za a bugawa wani ya ga malamai kawai wani ce kai malaman ba za su yi ba a je a gani a ga dango a ga doguwa a ga wace hayaniya saboda a samu ci amma abin da ba su gane ma ba in mutum ɗari sun ka ga dango mutum guda na zai samu kenan duk waɗancan dango sun yi ƙarya ina fata an fahimci ni yan kokowa in suka zo duk daga cikin su ba za mu ce dukkan su suna shirka ba tunda bamu da ilimi akan su amma mutum guda bai ɗauki wannan matsayin to ya aka yi haka kuma ya aka yi a ce an yi gyara ciki kaga duk wannan hayaniya ce in kana kama Allah ka kama Allah to waɗansu sun sanya ma aljannu su ne abin bauta aljani ba sai sun yi masu jada ba yana iya ce sai an yanka mai kaza sai an kawo bakar kaza sai an kawo kaza sai an kawo kaza sai an kawo kaza an gane ko kuma sai mun bambanta saboda akwai waɗansu malamai waɗanda suka ɗauki wannan ɗabi'a bokaye ne sai aka samu su suna malamai suna ci da suna addini Allah shi muna tsari an almuhimmu dai aljinnu yana ɗaukar aljannu ana bauta musu an gane ko sannan kuma yana ɗaukar mala'iku wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhtarun na aljinna ana nufin mala'iku da kuma me da kuma su aljannun an gane ko domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗi mala'iku wato abin nan an bauta musu wa yawma yahshuruhum jami'an ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم da haka dai kalma ta aljinnu nan kada ka ɗauke ta ana nufin kawai aljannu waɗancan a'a su waɗancan aljannu sun shiga mala'iku su ma ana kiran su aljannu ta wata fuska ta hanyar cewa sun ɓoyi ba a ganin su mun gane da kyau kawo wa khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci waɗannan aljannun an gane ko ai wa qad khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala ne ya halicce su to kenan ko bai dace a ce wanda ya halitta ba a kama shi a kamanta shi da halitta ba bai dace ba ko dan adam da wanda ya kyauta sama da wanda bai kyauta sama ba ɗaya bane ko ba haka ba ɗanka wanda yake ma biyayya da wanda bai ma biyayya ba ɗaya bane matarka da wanda take yi ma biyayya da wanda ba ta yi ma biyayya ka san akwai mai sanyi akwai kuma bindiga cikin su kaga dole ka san mai sanyi nan don bindigan nan kafa kafa na kai da ita ya to ce kai ka san wannan fa ni ma dai hakuri dina ne to kaga wannan tashin hankali ce ba ɗaya take da za ta kama ruwan sanyi ba amma kuma mutane sun fi kafirce ma matan da ke musu biyayya in Allah baka mata ta gari mai ma biyayya sai ka kafirce marmakon ka kyautata mata sai ka kana girman kai kuma kana zalunta ta amma waccan ko an ce kai ba kai kaga ba kai ba kanka adalci ba ya kamata wanda ya kyautata ma ka kyautata mai amma ba a yi shi yasa wata ta yi biyayya har ta gaji karshe ita ma ta bijire ko kuma karshe ta nemi saki ta barka da waccan wadda addare da kai saboda mugu sai mugunya wa ja'alu lillahi shuraka aljin wa khalaqahum Allah ce wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm wa kharaqu muna da qira'a guda biyu nan imam wato nafi' al-madani da imam abu ja'far shi ma al-madani sun karanta wa kharaqu lahu banina wa banatin nan kuma wa kharaqu lahu banina to menene bambanci in an ce kharaqa yana nufin abin yayi tsanani kharaqa kuma wato yana nufin abin bai da tsanani to me bambanci qira'o'in tun da wanga qira'a ta karanta wa kharaqu asirin al kharqu shine abin da aka tsaga an gane ko to na ana nufin abin da aka kirkiro babu shi aka sanya shi to amma wanga qira'a ta nafi'a da qira'a ta Abu Ja'far al-Madaniyyan kamar da suke cewa cikin ilmul qira'at su sun ce kharraku kamar abin ya yi tsanani a to kuma wani ga kira'a ta ce kharraku abin bai da tsanani to ya aka yi wannan adalci ne na Allah shirka kanta mataki mataki ce shi yasa in yace kharraku akwai wanda shirka su bata kai ta wadancan ba in yace kharraku akwai wanda ya bauta mu aljanni ya bauta mu mala'iku ya bauta mu rana ya bauta mu wata ya bauta mu kaza kaga shirka shi ba ɗaya take da wanda abu guda ya bauta ba duk da ki shirka suke yi shi yasa hatta da tashin alkiyama wutar jahannama mataki mataki ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira ko ba haka ba sannan Allah ce thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman 'itiyya thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum awla biha siliya kaga mun san waɗanda suka fi ta'addanci da ƙetare iyaka game da ayoyinmu sannan mu muka fi sanin wanda ya fi cancantar ya ƙonu da wuta kamar yadda muka sanin wanda ya fi cancantar ya samu babban matsayi a aljanna da haka sai ka gane cewa shirka ma ashe mataki mataki ce kakkace qur'ani ya ci karo da juna wa kharaqu lahu wato sun kirkira ma Allah banina ‘ya'ya maza kamar Yahudawa sun kirkiri Uzairu sun ce ɗan Allah ne, banina, an gane ko, wato tana yiwa ya zamanto sun yi ɗai ɗai ɗai ɗai sai an ka ce banina ta yi akwai inda suka haɗa suka kirkira ma Allah ƴaƴa masu yawa kenan nan yana iya ɗaukar muqabalatul jam'i bil jam'i kuma yana iya muqabalatul jam'i bil israf an gane ko in akwai wata aqida wadda ta danganta ƴaƴa zuwa ga Allah to kharaqu lahu banina in kuma aqida guda waccan ta danganta ɗaya waccan ta danganta ɗaya to sai ya zama to nan kharaqu lahu banina ko wace an bata nata bi itibarin jam'in suna aka haɗa shi mun fahimci wannan da kyau na san dai ba kowa zai fahimci wannan ba an gane ko ma'ana yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah su ko kiristoci sun ce almasihu dan Allah ne amma bu shirar da uzairu dan Allah bane su ko wadancan bu shirar da masihu dan Allah bane wa qalatil nasara almasihu ibn Allah to yanzu in akwai wata aqida wadda ta kirkiri ƴaƴa masu yawa ta danganta zuwa ga Allah to in an ka ce banina kenan ita waccan jama'a jam'i da jam'i ne tunda su ƴaƴa da yawa suka sanya ma Allah amma in muka kalli su kiristoci sun ce Allah yana da ɗa su ko yahuda sun ce Allah yana da ɗa wata akida ta ce Allah yana da ɗa to in an ce banina su ko wani za a raba mishi jami'in nan a bashi ɗaya ɗaya ɗaya da nashi ina fatan wani zai fahimci wannan an gane ko ala ayyati hal dai wato ba su kaɗai bane suka aikata wannan dan ana cewa da kiristoci da yahudawa kafin su Allah ce yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl akwai kafiran da suka gabace su sun kirkiri ƴaƴa sun jingina su zuwa ga Allah subhanahu wataala an gane ko wa banatin sun kirkiri ‘ya'ya mata sun danganta su zuwa ga Allah aikin wana wannan aikin larabawa ne wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa wato sun sanya mala'iku wanda suke gun ubangiji an gane ko ibadur rahman ko indar rahman bayan ubangiji ko kuma wanda suke wajen ubangiji kira'o'i ne inasa sun sanya su ‘ya'ya mata shi yasa Allah ce a su danganta ‘ya'ya mata zuwa ga Allah sannan kuma su su kuma su zaɓa mukansu ‘ya'ya maza وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كما ويجعلون لله ما يكرهون su sanya ma Allah abinda suke kyama shi Allah da ya kamata a ce shi ne mafi girma sai ka ɗauki wato mummuna wanda kai baka so a fahimtar ka sai ka ba Allah kai ko sai ka riƙe na ƙwarai idan ka fi Allah naka wayo ko sannan kuma ka ce baka son ƴa mace kuma ka ɗauki sunan mace ka sa ba abin bautar ka وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم سننكم كسام لاتا دا أزا دا مناتا الله كسا لاتا المنان كسا مناتا العزيز كسا عزا يا أتي هكا كي كتي أبو بيد إيما كم كوما كان بوتا مسا نشان هنكل يا يوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم با تare da sani ba suka yi hakan ga ba tare da wata hujja ba an gane ko sun yi ne akan wato sun tsarin ransu wannan ba yana nuna akwai wanda zai kirkire ɗa ba ko ƴa ko ƴaƴa ko maza ko mata ya danganta su zuwa ga Allah ya zamanto yayi haka akan sani da kayi haka babu wani sirri wanda kake da shi nan nan bai gairi ilimin da yace ba yana nufin hakika akwai wanda zai kirkire ɗa ba ya danganta shi zuwa ga Allah kuma yana da sani a'a da kayi haka jahilci ne kai Allah subhanahu wata'ala ce subhana sarki ya tabbatar ma Allah wata'ala Allah ya ɗaukaka amma ya sifuna daga abin da suke sifanta Allah da shi subhanahu masdar ne usabbihu subhana an gane ko sai da manto maf'ulun mutlaq wa ta'ala kenan ta'ala uluwan wancan sai an ka kawo masdar an gane ko ko ismul masdar ba a kawo ba wato fi'ili tunda shi usabbihu ko nusabbihu ko yusabbihu an gane ko sai aka cire fi'ilin wanga kuma wa ta'ala uluwan innan ko ta'aliyan ba a kawo shi ba kowanne sai an ka kawo mai guda dan ka kaddara masa guda Allah ya ɗaukaka ɗaukaka ta Allah ta bambanta da ta kowa don shi Allah bai da wani wanda ya bashi ɗaukaka ta shi ta zaki shi an gane ko shi yasa kira kansa wato alimul ghaibi wash-shahadatil kabirul muta'al muta'al mai ɗaukaka ta zaki bai ce wanda an ka ɗaukakar da shi ba duk duniya kowa ɗaukakar da shi ake yi zahiran Allah mun san dai Allah shi ke ɗaukar da kowa bayan wannan kuma duniya ma akwai sababi da Allah ke sa ɗaukaka ka kana ɗalibi aji na farko kaga sai kayi karatu ake zuwa a baka daraja a baka maki sannan kai sama in kai soja ne dole ko janar da zaka zam ko malami zaka zam akwai wanda zai zo ya baka wannan takarda ko wannan gala da za a baka ko ba haka ba a ce an ɗaukaka ka kaga baka ne aka yi ko ba haka nan bane duk matsayin da zaka samu a duniya baka aka yi to amma shi na Allah ya bashi girma a Allah ya fi karfin a ce shi yasa ce almuta'al wanda shi girman shi na zati ne babu wanda adda hannu cikin girman sa amma duk wanda ba shi ba akwai wanda suka taimaka maka kai ko ga wannan matsayi kana lakol kana dan abin nan ka zamna gidan waɗansu ka ci abincin gidan waɗansu ka yi bakunta gidan waɗansu kafin ka zan wani abu ina fata an fahimce ni dan haka cewa kai kawo da su da kanka ƙarya kake yi ka tuna lokacin da kana ɗalibi aji na farko da na ɗaya da na biyu da lokacin da kai secondary school da lokacin da kai high school ko lise waɗanda suka tallafa ma kafin ka zan babban ma'aikaci ko kafin ka zan wani babba a duniya to shikenan su ko abincin da suka baka sun fika wato daraja da kima dalili su sun baka ba su san abin da zaka zan ba kai ko alherin da kai yi musu bayan ka zan wani abu da kai da su wahi karamci wallahi sun fika karamci subhanahu wa ta'ala amma yasifun Allah wato ya tsarkaka at-tasbih shine tsarkakewa ko wa ta'ala Allah kuma ya daukaka amma yusifuna ga abin da suke sifanta Allah da shi nan ma ismul mawsul ce sai ya zama to dukkan abin da suka sifanta Allah da shi wanda Allah bai cancanta da shi ba su danganta Allah da mata su danganta Allah da ta su danganta Allah da yaya su danganta Allah da sifa wadda bata dace da shi ba su wato danganta Allah zuwa ga zalunci su danganta abubuwa da dama to nan amma yusifuna yana da yawa wato ba za mu iya ka bayani shi ba amma sai dai mu yi ishara dukkan abin da kafirai sun ka siffanta Allah da shi wanda bai dace ba in cikin alkur'ani ne sai ka jawo su sun ce Allah na kaza waladallahu wa innahum lakadibuna ja'alu almalaikata alladhina hum ibadur rahmani isa inasa wa qalat alyahudu uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah ko ba haka ba wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa zara'u liwato wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'ami nasiban ga sunan dai abubuwan da suka siffanta suka jingina ƙarya zuwa ga Allah suka siffanta Allah da wasu abubuwa da rashin hikima da sun ka danganta Allah zuwa gare shi Allah shi mu da tsari sai Allah ce badi'us samawati wal ard badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim badi'u samawati wal ard Allah shine ya kage halittar samai da kasai badi sun kace bi ma'ana al mubdi' in an ce bada'a da ainun yana nufin an kage abu ba tare da kallon misali ga wani ba amma in an ce bada'a ya fara abu akwai bambanci tsakanin su sannan badi'u samawati wal ard Allah shine ya kage halittar samai da kasai yayi bayani cikin ayoyi da dama lokutan da an ka halicce su da adadin su da irin yadda suke an gane ko da kuma hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala ya halicce su an gane ko adadin sammai guda bakwai ne Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat an gane ko huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim to wal ard da kasai kuma kasai guda bakwai ne dan ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna an gane ko su ma wato abin nan guda bakwai ne sai dai sabanin da aka yi su sammai wata akwai bambanci tsakaninta da wata akwai tazara to amma kasai akwai tazara tsakanin su ko babu shine malamai suka yi sabani an gane ko waɗansu malamai suka ce su sammai su ne aka bambanta domin akwai abubuwan da ke rayuwa amma ita ƙasa wato kamar tabarma ne wata saman wata wata saman wata wata saman wata haka waɗansu malamai suka ce kowa ya yi ƙoƙarin kare dalilinsa waɗansu waɗanda suka ce ƙasa wata na saman wata an gane ko suka ce suna kafa hujja ne da hadisi wanda yake wato imamu bukhari da imamu muslim sun fitar da shi daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amru bin nufayl manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man akhadha an gane ko shibran min al-ard a riwaya ta muslim man iqtata shibran min al-ard duk wanda yayi yanki taki guda na ƙasa zulman dan zalunci an gane ko ko ta hanyar zalunci tsawwaqahu Allah iyyahu a wadansu ruwaye tsawwaqahu za a rataya masa shi yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama min sab'i ardina daga ƙasa ta bakwai kaga tace za a yanko shi kinan kaga babu wani abu tsakankanin su suka ce to wannan shine dalilin su ina fata an fahimce ni kaku ga ashe kauye akwai magana dan saboda cin gonan mutane da kunya guda guda sai an ce mai mutum guda eh ko ba haka nan bane balle in uba ya mutu an san yara kankana ya bari ko ba san iyaka ba sai ai ta datsawa ai ta datsawa wani kuma ya canja gonakin gaba daya to kaji wanga taki guda an kace ina ga mai danne an gane hakkin mutane da dama an bar masa kannai ko abin da ya kama da haka ko an bar mata a ce ba su da gadon gonaki ko abin da ya kama da haka taki guda wanga ko ina ganin takukkuka na ina ganin da abin nan shi to wannan ne shine hujjar da suka ba suwa ardin kasashe ake nufi jam'i ne na al-ard ana ce mata aradi amma ibnu malik yace shazza domin mi bai dace a ce ai jam'ul ardi da wawun da nunun ba ba jam'u muzakkarus salim bane domin ba sufa bane kuma ba alam bane an gane ko sai dai zamanto wato abin nan ne sha ne ana wato saboda ƙasa ba ta daga cikin sunaye na mutane ba ma'arifa bane sannan kuma ba sifa bane an gane ko ibn malik yace warfa bi wawin wa bi yajrur wa bi yajrur wansib salima jam'in amirin wa mudnib wa shibhi dhaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu alamuna illiyuna to wa araduna shadda wasinuna kaga jam'in arda a ce arazuna as-sinun a ce jam'i ne as-sana yace shazza waɗanda suka ce a'a ƙasa ita ma kanta akwai wato tazara tsakankanin su ko da bamu gansu ba su ko sun kafa hujja da ayar da ta zo cikin suratul tahrim Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna yace yatanazzalu al-amru bainahunna tsakankanin su suka ce cikin akwai tazara to malamai da sun yi abin nan waɗansu malamai suka ce a'a cewa tsakankanin su bai hana zaman to suna cunkushe amma wato tsakankanin ba irin abu ne wanda yake mai faɗi wanda mu za mu iya fahimta ba ka duba a cikin fatawar lajina da'ima ta saudiya sun kawo waɗannan mazhabobin guda biyu da bayanai na malamai wallahu ta'ala a'lam badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun ya za ai a ce Allah yana da ɗa ko ba haka ba walam takul lahu sahiba Allah kuma bai da mata su ko kiristoci sun ce maryam mata Allah ce ko ba haka ba wasu kuma sun ce Allah ce to kaga dai waɗannan sun maido wato sun rage ma ubangiji abin nan kamar sun rage ma ubangiji matsayin da ya kamata a bashi an gane ko duk da yake ba za su iya ba amma dai wannan yana nuna ba su mutunta Allah ba to kaga shi sace subhanahu wa ta'ala amma yusifuna mi mi Allah zai yi da mata bukatan mata mi Allah zai yi bukatar mata an gane ko mi Allah bai bukata ga da da ana bukata shi saboda ya taimaka ma Allah bai bukata taimako da ana bukata shi in an mutu ka samu mai gadon ka Allah bai mutuwa an gane ko ƴaƴa suna taimaka ma babansu wajen aiki Allah bai son taimako kai kana jiran ƴaƴanka su zan wata tsiya ko da da haram na da halal su zan daidai daidai su kama kuɗi Allah bai bukata wannan to mi Allah zai yi dake ne Allah bai bai mutuwa balle a ce dan shi zai gari kujerar sa wanda ya bari to kuma menene mata kuma kai ne kake da shawa wanda zaka zuwa zuwa ga mace ka bukace ta wannan ma shi dan Allah ya nuna ma kai ba kowa bane duk matsayinka a duniya saboda Allah ya nuna ma baka isa ba shi yasa ya halicci mace in duk kai ba duniya iskanci wallahi in ka zo da zare baka mata iskanci sai ka roƙe ta gafara ka ko ko ya kamata ka ji tsoron Allah don ita ma baiwa Allah ce fa anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba Allah bai da mata wa khalaqa kulli shay'in Allah ya halicci komai komai halitta Allah ne kenan ko dan haka bai dace a ce ba wato Allah ya halicci abu mallaka Allah ne kuma abin nan kuma ya zama to dan Allah ne bai yiwa wato mallaka da bauta ba su haduwa da, kasancewa da shi yasa malamai suke cewa idan kana da idan ka aure baiwa an gane ko ta wani mutum to baiwan nan sai ya kasance kun samu da da ita ai dan ka matsayin me yake bawa to sai ka je ka siyo wannan baiwa da ɗanta to daga ran da ka siyo su an gane ko to shi dan ya zama to matsayin da ita dai matar sai in ka ga maka yantar da ita ina fata kun fahimce ni domin mi domin shi dan dama ɗanka ne a matsayin bawa to yanzu kuma ka sayo shi da shi da mahaifiyar shi to shi daga lokacin da shigo hannunka ya fita zama bawa domin dama mallak ɗanka ba zai iya zaman towa mi ba ba zai iya towa bawanka ba an gane ko wa khalaqa kulli shay Allah shine ya halici komai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wata'ala masani na ga dukkan komai kaga wanda akwai raddi ga yan shi'a da suke cewa a in su sun san komai babu wani abu wanda Allah ya sani wanda a in ba su san shi ba amma an ɓoye wannan ba a nuna ma mutane sai dai a yi ta nuna musu ahalul bait ahalul bait ka sai ka diba cikin usulul kafi an ce al'a'immatu lahum ilmu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu to shikenan in an ce sai na aliyu ya san duk abin da Allah ya sani to wannan magana ni sai ce kaga ya kamata ku fito ku dauko dan littafin ku yi bayani amma kun kiya sai dai ku ce ba a son ahalul baiti ba a kaza ba a kaza ba a kaza yana da kyau dalibi ilimi ya hasara da irin waɗannan akidu da filozof da suke cewa Allah bai san wato falasifa Allah ya san abu a jumlace amma Allah bai san abu a fayyace ba wannan shi ma nau'i ne da kafirci ka dai diba littattafan da suke bayani kan asma'illahi al-husna akan aqida ta ahlus sunna wal jama'a don kasira ka dibi nuniyya ta ibn al-qayyim yayi bayani akan sunayen Allah ka dibi nunyat al-qahtani yayi bayani akan sunayen Allah da aqida ta wato as-salaf sannan ka dibi wato asma'ullahi al-husna an gane ko fiqh asma'illahi al-husna na Abdul Abdul bin Abdul Muhsin Badr shi ma ya kawo asma'ullahi al-husna da bayanin shi sannan akwai asma'ullahi al-husna al-qawaid al-musla fi asma'illahi al-husna na Ibn Usaymin sannan kuma akwai walillahi al-asma'ul husna na Abu wato Abdul Aziz bin Nasir al-Jalil kadai littattafai kowane sunan Allah akwai fiqhu cikin sa za ka iya fahimtar sa da tasirin sa wanda zai ƙara nuna maka sanin kimar ubangiji mala Allah ya ce zalikumullah zalikumullah الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل
Allah ce zalikumullahu wancan wancanenku in ji malam zauri ko wancan zali Allahu shine Allah rabbukum ubangijinku kaga Allah yana nuna shi kadai ya cancanta a bauta ba domin al-ma'luhu bi haqqin ne ko rabbukum shine mamallakinku khaliqukum wa raziqukum wa mudabbiru shu'unakum shikenan wato tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya shi zaka gani farkon alqur'ani alhamdulillahi rabbil alamin shi zaka gani karshen alqur'ani qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi shi zaka gani a tsakiyar alqur'ani in ka ga rububiyya sai ka ga uluhiyya ina fata an fahimta to zalikumullahu rabbukum wancan shine ubangijinku la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah khaliqu kulli shay'in shine wato mahalicin komai anan waɗansu malamai na siyaki da alqur'ani sai suka ce abin tambaya annan Allah ya ce wa khalaqa kulli shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim to nan kuma yazo ya ce khaliqu kulli shay'in a to ai ba abu wato kamar takrar an yi takrar kuma bai dace a ce an yi takrar ba sai aka ce a'a can ana magana ne kan kore ɗa zuwa ga Allah kenan can siyaƙin kore mata ne da ɗa ga Allah nan ko ana zancen an gane ko tabbatar da bauta ne ga Allah subhanahu wata'ala kenan siyaƙin ya bambanta can ana zancen kore ɗa da mata nan ko ana zancen tabbatar da ibada ga Allah kenan da ya kawo can wa khalaqa kulla shay'in domin ya ce anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahiba kaga ana zancen da wa khalaqa kulli shay kinan nan ya kore mata da da zuwa gare shi wa huwa bi kulli shay'in alim to zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa an gane ko nan ya tabbatar da babu wanda ya cancanta abota masa tauhidi kenan khaliqu kulli shay wadansu malaman balaga suka ce a'a ku bar mu wannan ba shi muke bukata wa khalaqa kulli shay'in fi'li madini khaliqu kulli shay'in ismul fa'il ne shi fi'ili ya dullu ala alhuduth ko ba haka ba in madi ne ala zaman almadi fi ma mada in mudari'i ne akan abin da ake yi yanzu fil hali wal mustaqbal in amri ne ya dullu ala istid'a'i at-talab an gane ko to da an ka ce khalaqa kulla shay'in ai ana nufin wannan yana nuna Allah shine yake yin halitta shi ko khaliqu kulli shay'in yana nuna Allah shine mahaliccin komai kenan akwai bambanci tsakanin mai yi da wanda yayi an gane ko yanzu in an ce wane mai kyauta ne an gane ko wato mai yin kyauta daban da ba da kyauta daban wani zai iya ba da kyauta sau ɗaya a shekara shi ko mai yin kyauta dama ya saba yin kyauta shi yasa akwai bambanci tsakanin wanda ya yi ƙarya da maƙaryaci domin wanda ya yi ƙarya tana yiwa sau ɗaya ya yi amma maƙaryaci ɗabi'a shi akwai bambanci tsakanin mai gaskiya an gane ko magaskaci mai gaskiya da wanda ya gaskiya da wanda ya gaskiya yana iya ta so ɗaya amma ko ba ɗabi'a sa bace da haka zaka gane bambancin tsakanin wanda ya yi bid'a da ɗan bid'a wanda ya yi bid'a har ahlus sunna wata rana zai iya kuskure ya bid'a amma shi ɗan bid'a cikin bid'a yake rayuwa shi yasa ba mamaki bane ahlus sunna ya aikata bid'a ya kuskure amma tana yiwa in ya gane kuskuren ya gyara ko kuma zuwa wani dan lokaci ya daina amma shi wancan cikin bid'an da yake rayuwa kun fahimta da wannan in baka yi haka ba wallahi wallahi zaka sha wahala a rayuwarka ta duniya domin akwai mai baka so ɗari rana ɗai in bai baka ba wani ya baka sai ka koma zagin wancan wanda ya baka so ɗari ka koma yaban wancan shi kaɗai wannan ya nuna baka san ciwon kanka ba domin wannan mai yi ne ko da yaushe wannan kuma so ɗai yayi akwai bambanci tana yiwa wannan ɗin da kai yaba yau shi yasa munafukai ana zahirin gano su ka yi musu so hamsin so ɗari amma radda wani ya musu so ɗai sai su kafirce mu duk abin da ka yi musu to daga nan sai a gane ashe makwaɗaita ne munafukai ne kuma wannan sifa akwai ta cikin malamai wannan sifa akwai ta cikin mata an gane ko za ka zauna da mace shekara talatin kana yi mata radda kan rasa ko ashirin ko sha biyar ko biyar wani ya ba ta so ɗaya sai ta ce shi ne an mutum kai ba mutum bane ina fata an fice ni yan siyasa ma suna da wannan ɗabi'a ai wannan gwamnati da kai shekara goma radda an ka ce sun shiga adawa wata ɗai ka gaza a shiga matsala sai ka ce kai waɗannan mutane macuta ne hop sai an bambanta tsakanin alfi'lu an gane da aljumlal ismiya da aljumlal fi'iliya khalaqa kulli shay'in tana nufin shine ke yi khaliqu kuma dama tun tan sifa ce tashi shine ke yi kun gane wannan to akwai mushkila guda har yanzu khalaqa kulli shay'in Allah ya halicci komai alhali ko akwai abubuwan da yanzu na Allah yake halitta su gobe kuma Allah zai halitta jibi Allah zai halitta har ayi kiyama Allah yana halitta kuma yace khalaqa kulli shay'in ya aka haka inda ma fi in kuma mudari'i na an ka kawo yana nufin ana yi kuma za a yi amma bai nuna an yi ba can to kaka sai a ce a'a khalaqa nan ya kawo fi'ili madi saboda babu abin da ya buwaye Allah kai ne kake cewa zan yi in baka ce insha Allah ba kaga kai laifi wajen Allah kai laifi wajen mutane in ka ce insha Allah ka tsira wajen Allah inda da kyakkyawan niyya ka faɗa an gane ko amma baka tsira wajen mutane ba kowa akwai abin da fi karfin shi duniya amma shi Allah wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard to shi yasa ce khalaqa ko an ki ko an so shine zai yin kuma yadda yace haka zai mun gane bambanci tsakanin wannan da wannan to sai mas'ala ta ƙarshe cikin wannan aya saboda kun san abubuwan yawa ne da su waɗansu malamai suka ce to nan Allah ce zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay a cikin suratu ghafir ta ce zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay la ilaha illa huwa fa anna tufakun me hikimar taqaddamawa da akhara malamai suka ce suratul an'am sura ce wadda ta zo kan bayanin tauhidi kinan ya kamata a gabatar da tauhidi can kuma cikin suratu ghafir yana bayani ne akan ni'imomin da yayi mana an gane ko la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas inna sa'ata la'atatu la yuriha walakin aktharun nas la yu'minun wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا أن قالكم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم كذا أنا ذنت النئماني سأنك شيء ذلكم الله ربكم خالق كل شيء domin nan abin da ana zancen halitta ne da ni'imomi sai a kawo halitta gaba nan ko ana zancen tauhidi sai a gabatar da tauhidi gaba shine abinda malamai suka faɗa don haka kada ka ga wata kalma cikin alkur'ani ka ce a'a ai ba ta da kaza ba ta da kaza in ka duba ma nan cikin an'am da yace wato anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba kaga sai da ya gabatar da tauhidi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba in ya kore abokin tarayya da ƴaƴa da mata ya zan wahada hula sharika lahu ko wa khalaqa kulla shay'in kuma haka yazo ce la ilaha illa huwa ya tabbatar da tauhidi khaliqu kulli shay'in sake tabbatar da shi ya kawo wato abin nan halitta kenan dai nas'in da tsarin bai canza ba sai ga wanda bai fahimta ba zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu ku bauta masa to an ce la ilaha illa huwa babu abin bauta sai shi kuma an ce fa'buduhu ku bauta masa a to kaman magana ai ta sake komawa daya ko ba haka ba a'a ba haka nan bane wato fa'buduhu la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi fa'buduhu tana iya zamantowa ta akidi ko ko tana da alaka da khaliqu kulli shay'in tunda shi kadai yayi bauta to fa budu kuma ta mishi shi kadai ina fata an fahimta kada ka ce akwai wata kalma cikin alqur'ani wanda babu sirrin da ta aka kawo ta abin da yasa muke ba wannan dai saboda amfanin ɗaliban ilimi domin abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce ana kawo su suna zuwa saboda ka saba da su Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa huwa shi Allah ala kulli shay'in wakil akan dukkan komai mai tsaro ne Allah dai ala kulli shay'in ya kawo ala kulli shay'in ai yana cewa wa huwa wakilun ala kulli shay'in to shi kadai ne yake iya tsaro akan komai amma banda Allah babu wanda iya tsaron komai baka iya tsaron ƴaƴanka baka iya tsaron ma'aikatan da ke karkashin ka baka iya tsaron mutane in ka ce zaka tsare mutane gaba ɗaya sai ka haukace dauki wannan ka ba wannan ka dauki wannan fanni ka ba wannan shi yasa director sai ce to wane ya kula da kaza wane ya kula da kaza gidanka ka ce wane ya kula da kaza wane ya kula da kaza in ka ce wallahi sai ka kula da komai wallahi sai ka haukace kuma ba za ka in komai ba shi yasa daga cikin cutar da aka yi ta aiki nan ƙasar Afirka mutum ya rike wata ma'aikata ya ce babu abin da zai gudana sai ya sani wannan zalunci ne akwai abubuwan da ya kamata ka sani akwai abubuwan da bai dace ka sani ba a je ai ayyuka amma sai ga mutum ya rike in ya je hutu wasu kasashe wai sai ya dawo takardun dubba aikin su ba ba ai musu signing ba wannan zalunci ne kuma Allah zai tambaye ka ranar tashin kiyama لا تدركه الأبصار
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار جني كو جني دا جني أنغاني كو لا تدركه الأبصار باسو إيرشك الله سبحانه وتعالى وهو يدرك الأبصار الله شيني شكي رشكا kewaye su da sani an gane al'absar gani ba ido ba ganin kanshi Allah ya kewaye sani da shi ko ba haka ba yace ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa huwa al-latif al-khabir Allah shine al-latif mai cikakken sani ko kuma al-latif shine mai tausayawa ga bayansa al-khabir shine mai bada labari ko ko al-khabir shine masani ina fata an fahimta waɗanda suna suna ɗaukar abin nan guda biyu wannan aya tana daga cikin ayoyin da an gane ko suke da matsala wajen fassara saboda irin abubuwan da muke gani suna zuwa amma abin da muke son mu ce kalima ta al-idraka da ar-ru'ya akwai bambanci da wannan waɗanda ake ce ma mu'tazila suka ce ba za a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba suka ce don Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani tunda lan tarani ne har abada ba za ka gane ba in ka diba cikin tafsiri na Zamakhshari zaka ga haka shi amma waɗansu daga cikin sun tafi haka suka yi tawilin ayoyin Allah amma da aka kafa musu hujja wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira sun kace ila rabbiha ba ana nufin zuwa ga ubangijinta ba wai ila jam'i ne na wato wato al'ala shine ni'ima wai ila ni'mati rabbiha nazira za su yi kallon ni'imar ubangijinsu kaga wannan tawili ne na hasara an gane ko to in kana ɗalibin ilimi ba kai dogon bincike ba sai ka samu matsala wato muna da mazhaba guda uku waɗansu bisa ganin ubangiji a nan dai a duniya ba za a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba dai kenan a lahira za a ga Allah to waɗansu sun tafi cewa mumin ne kawai za su ganin Allah don an ce kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahzubuna waɗansu sun tafi cewa a lahira kafirai ma za su ga Allah amma ba gari irin da rahama ba kamar yadda an ka ce Allah ba zai musu magana ba zai yi musu magana amma ba irin ta rahama ba wasu sun tafi akan haka to amma dole ce ka fahimci irin waɗannan nassoshi domin ka san dalilan da zaka bayar kada a kewaye ka menene dalilai waɗanda za mu iya bayarwa sai mu ce hadisai mutawatirai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ce hadisai masu yawa an gane ko waɗanda saura suna cikin sahihul bukhari saura suna cikin sahih muslim bayani zai zo sun nuna za a ga Allah ranar tashin alkiyama to ar-ru'ya nan ko an ce la tudrikuhu al-absar su ko sun kore gaba daya da waɗanda suka ce ana ganin Allah a nan duniya da waɗanda suka shiga tsaka tsakiya sai mu ce a'a al-idraku shay'un akhar war-ru'ya shay'un akhar ganin abu daban kewaye shi da sani daban yanzu tana yiwa ka in kai wani abu da can daga nesa ka ce ga wani abu can duhu duhu ina gani kaga ai baka kewaye da sanin ba yana karuwa yana karuwa sai ka ce dabba ce ko mutum yana zuwa sai ka ce wane ne kaga can tarahu amma lokacin da ya kawo dab da kai adraktahu to da Allah subhanahu wata'ala ce la tudrikuhu al-absar yana nufin ba za a ga wato sanin hakikanin ubangiji wannan abu ne da ba zai yiwa ba ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء sannan ولا يحيطون به ilma amma ganin sa za su gare shi kuma akwai bambanci tsakanin su alqur'ani ya tabbatar da wannan bari mu ga dan qur'ani mu ga hujjar da zamu bashi Allah subhanahu wataala ce fa asba'uhum mushriqin falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun kaga tara al-jam'ani daban qala ashabu musa inna lamudrakun daban idraki daban ru'ya daban kuma alqur'ani ya tabbatar da su don da haka nan ne da bai dace ce inna la mudrakuna ba to wannan abin da ya kamata dalibi ilimi ya fara fahimta kenan to sannan kuma da malamai suka zo wajen tafsirin wannan aya sai suka ce la tudrikuhu al-absar wadan suka ce fi dunya kenan sai ayi takhsisin bil zaman wadansu malamai suka ce la tudrikuhu al-absar an gane ko wato ma'ana wato ba za su gane shi ba shine al-kuffaru ake nufi yawmal qiyamah kenan yanzu almu'minuna yarawnahu kenan sai kai takhsisus zaman da duniya sannan sai kai takhsisil waɗanda za su ga Allah an gane ko alfa'il da mu'minne su kadin za su ga Allah waɗansu malamai suka ce a'a la tudrikuhu ba za su kewaye shi da sani ba ko da sun ga Allah su mu'minnai ba za su kewaye Allah da sani ba an gane ko amma anan duniya Allah ba zai ga ruwa ba annabi Musa ya remi ganin Allah Allah ce mai ba za ka gani ba domin domin anan duniya wato shi ganin Allah anan duniya kamar da malamai suka ce ja'izun aqlan hankali yana iya bada damar ka ce ka ga Allah domin annabi Musa bai dace ya jahilci abinda bai dace da ubangiji ba amma gaira ja'izun shar'an bai halatta a shari'a ba to in an ce ru'yatullahi mustahila ba a ganin Allah a'a wato akwai abu in an ce bai yiwa ga Allah saboda Allah ba zai yi shi ba ko bai dace da Allah ba sannan akwai abin da a'a kai dan adam surar jikinka ba za ta iya baka damar ganin Allah ba a nan duniya shi yasa ake cewa mustahil abu ne wanda ba zai yiwa ba to yace lan tarani mu'tazila sun an kace har abada an kace a'a to inda lan tarani ai ya kamata ya kawo abadan kuma ko da an kawo lan da abadan ba suna nuna har abada ba don Allah ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim kafirai ahlul kitab ba za su yi gurin mutuwa har abada ba to kuma cikin tashi alkiyama cikin wuta sun ce wa qalu ya malikul yaqdi alaina rabbuk kaga sun yi gurin mutuwa dan haka ko da an kawo abadan ma ba ma yana nuna cewa har abada ba wani lokaci sai mun fahimci wannan da kyau to a gurguje muna da hadisi na Abu Musa al-Ash'ari an gane ko wanda yake yazo a cikin wato sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu malamai su danganta shi zuwa ga Bukhari amma an ce Imam Bukhari bai rawaito wannan hadisi ba kamar yadda malamai suka yi bayani hijabuhu nur abin da yake kare kariya an gane ko hijabi na ubangiji haske a wata riwaya hijabuhu na ita ce wuta kenan tana yiwa hasken tare da wuta yake an gane ko an ka ce lauka shafahu da Allah zai wato bayyana wannan hasken nashi la ahraqat subhat wajhi da wannan subhat ya an ce subhat ana nufin girman wannan abin nan fuska ta ubangiji ko ko hasken da yake na fuskar ubangiji an gane ko man taha ilaihi basaruhu min khalqihi da ya kona halittunsa gaba daya duk inda hasken ya kai kaga wannan yana cewa kidan ba za a iya ganin Allah subhanahu wataala ba a nan duniya amma kuma za a ga Allah a lahira kuma za a gane shi ba akwai hadisi na Abu Umama ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko wanda Imamul Hakim ya kawo shi an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan taraw rabbakum hatta tamutu ba za ku ga Allah ba sai kun mutu an gane ko wannan ibn khuzaima ya kawo shi a cikin at-tauhid sannan kuma imam al-hakim da imam ibn majah sun kawo shi riwaya daga abi umama wani lokacin abi umama ya ruwaito shi kai tsaye an gane ko wani lokacin kuma ya ruwaito shi daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubada bin sabit ba matsala in ma ya ruwaito shi kai tsaye ba matsala ya rayu tare da manzo in ma ya ruwaito shi ga ubada bin sabit ba matsala tana yiwa yau riwaya biyu ne ko kuma wani lokaci ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga farko ya ji shi daga Ubada dan Samit daga bayan ruwaito shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ce a'a ya ji shi ne ga Ubada dan Samit ko da an shafe sahabi mu a aqidar mu ta ahli sunna menene udul ne babu matsala an gane ko to sannan kuma wannan qadiyya tana da rassa da dama sai mun yi hattara saboda akwai banda da dama da ake kawo cikin wannan akwai wani daga cikin salaf ana kiransa Abdullahi ibn Shaqiq yace ya tambayi Abu Dharr an gane ko yake cewa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai da na tambaye shi wani abu sai Abu Dharr yace me kake son ka tambaye shi yace ina son in tambaye shi har ya ga manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah hal ra'aita rabbaka Abu Dharr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye na tambaye shi wannan qala nurun anna arahu yace haske ne nike gani amma ba zan ga Allah ba imamul bukhari da imamu muslim suka rawaito wannan hadisi sannan kuma aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko take cewa akwai abubuwa guda uku duk wanda ya danganta su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya faqad a'zama ala Allah al-firya ya mai ma Allah ƙarya an gane ko tace duk wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to ya ma Allah ƙarya to amma wadansu sai su fake da hadisin Ibn Abbas wanda ke cikin sahih Muslim yace ra'ahu bi fu'adihi marratayn shi ibn abbas ya ce wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah bi fu'adihi da mi da zuciyarsa marratayn su biyu to anan shi da zuciya yace me yasa su wadanda suke cewa da ido tunda mun samu wata riwaya ta ce ra'a rabbahu ya ga ubangijinsa wannan riwaya ta sahih muslim ta ce ra'ahu bi fu'adihi da zuciyarsa kaga kenan sai mu ce babu cin karo tsakanin magana Aisha da magana mi da mai nuna ibn Abbas domin ita tana nufin da ido shi ko ya ce ya gane shi amma da mi da zuciya magana ta riga ta ƙare kenan waɗannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da za mu bi in ma wannan ma ba waɗansu sun ce a'a da ido ake nufi ko da sun ƙarya sun ɗaukar wannan riwaya saboda kasan akwai masu tsaurin kai sai mu ce a'a to ai an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace shi bai gansa ba magana ta riga ta ƙare kenan sai ai tarjihi sannan kuma daga cikin abin da ya kamata mu gane shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin Allah cikin bacci ko bai taba gani ba waɗansu sun zabura suka ce waɗannan babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin Allah ba a cikin bacci amma akwai riwayoyi da suka nuna wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'a rabbahu fi ahsani sura wannan hadisi kuma wato abin nan rawi yace ahsibu fil manami cikin bacci an gane ko imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi an tambayi shaykhul muhaddisina ko imamul muhaddisina ko amirul mu'minin fil hadith imamul bukhari an tambaye shi cin wannan hadisi ya inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a cikin bacci yace hasanun sahihun shikenan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ce kuma shi ma hadisi ne ingantacce to ga Bukhari ga Albani can farko ga muna da karshe don haka wanda hadisi ya inganta kenan sabani shine cewa da ido amma cikin bacci wannan abin nan ne amma sai an yi hattara kada mutum ya zo ya kirkiro ya ce ya ga Allah cikin bacci Allah ya ce mai kaza Allah ya ce mai kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasi da ya tabbatar mun ka tabbatar da shi abu na biyu kada mutum ya zo ya ƙarya ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sakan masa domin akwai hadisi na Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manani fil manami fasayarani fil yaqaza duk wanda ya ganni cikin bacci to zai ganni a falke ba yana nufin a falke nan duniya ba can kiyama an gane ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ya tamassalu shaytanu bi shaytan bai isa ba ya gani ko kuma ya dauki sura ta yayi kaman tete ne ya dani an gane ko to waɗansu sai su yi amfani da wannan ya ce fasa yarani fil yaqba to ba anan duniya ake nufi ba abu na biyu riwaya ta sahih muslim ta ce man ra'ani fil manami duk wanda ya ganni a cikin bacci faqad ra'ani hakika ya ganni kenan ni ne ya gani fa inna shaytana la yatamassalu bi shaytan bai iya kamancece ni adin to kaga nan faqad ra'ani fa sayarani da yace faqad ra'ani ya ganni fa sayarani cikin bukhari zai ganni kamar sun ci karo da juna a'a faqad ra'ani ya ganni cikin bacci wa sayara fa sayarani kuma zai ganni ranar tashin alkiyama amma ai hattara ka a ɗauko ɗinsu bai tuttuka musamman wata kissa na wani mutum ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu kasir ya kawo wannan kissa kamar duba walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul yace wai ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da hannun shi ya bashi gaisuwa wannan kissa ƙarya ce ba gaskiya bace kadibi littattafan hadisi da kuma kadiba cikin dai karkashin wannan aya da abinda malamai suka yi bayani dan haka wannan mun kawo shi saboda ƙaryace-ƙaryacen da ake yi ana cewa an ɗauko addini cikin bacci addini ya riga ya kare wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina al-yawma akmaltu lakum dinakum duk wanda zai kawo sabon wani abu cikin addini yace cikin bacci ya ganshi wannan magana babu sa la tudrikuhu al-absar to an ce ba wato gani bai bai iya rishika Allah alhali ko abubuwa guda biyar ne da su ne ake rishika abu ana jin abu an gane ko sannan ana iya shaka abu ana iya dandana abu ana iya kuma taba abu ana iya shaka abu to dan me yace la tudrikuhu al-absar su absar kan kawai yake gani sauran fa ana iya dandana Allah ana iya shakar Allah ana iya taba Allah to ji fa ana iya aji Allah in Allah ya so wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihi imkuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabsin aw ajidu 'ala an-nari huda فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك to sannan kuma akwai abu na shidda shine kwakwalwa tana iya ta hararo ubangiji ta gane yadda ubangiji yake ba zai yiwa ba kenan ba za mu tabbatas ba sai abinda abinda nasu ya tabbatas la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar Allah shine shike rishika gani ba a ce Allah yana ganin ido ba a'a gani saboda ido daban gani daban tana yiwa mutum na da ido kuru kuru bai gani ko ba haka nan bane to amma ganin Allah yana ganin sa kidan kaga an kai karshe shi yasa Allah subhanahu wataala ya san abinda wato gani ya dauka shi yasa kada ka ce to dan bi Allah ya kawo al-absa bai kawo sauran ba a'a saboda mi saboda shiri shika da ganin daban suke wato sannan kuma wato ya kawo al-absar saboda ana magana kan al-absar amma ji ana iya aji Allah kamar yadda Annabi Musa ya ji Allah su ko sauran kafafen ba za su yi ba a ce an ga Allah subhanahu wataala malam mu karanta aya ta karshe kad ja'akum basairu min rabbikum
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها
Allah ya ce qad ja'akum basairu min rabbikum hujjoji an gane ko sun zo muku daga wajen ubangijinku aslin albasair jam'i ne na basira an gane ko to ya kamata a ce qad ja'atkum basairu min rabbikum an gane ko saboda jam'i ne to amma sai an ka ce qad ja'akum basairu min rabbikum malamai suka ce dalilin da yasa aka shafe ta'un saboda shi albasair mu'annas ne majazi ba haƙiƙi ba abu na biyu kuma an yi alfaslu bainahu wa bainal maf'ul bihi domin basair shine fa'il kum maf'ulun bihi ko ba haka ba to tunda an yi alfaslu bainal fa'ili wal maf'uli shi yasa aka shafe ta'ut ta'nisi qad ja'akum basairu min rabbikum hujjoji sun zo muku daga wajen ubangijinku an gane ko faman absara fali nafsihi wato abin nan basair jam'i ne na basira waɗansu malamai suka ce in gani na zuciya ne sai a ce albasiratu in gani na ido ne sai a ce albasaru an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a arrazibul asfahani cikin almufradat yace in an ce albasiratu ko albasaru duka zuciya tana iya ɗauka amma an ce albasaru shine na ido kawai kenan zuciya tana ɗaukar biyu a wajensa ido yana ɗaukar ɗaya waɗansu kuma malamai suka bambanta suka ce albasira zuciya albasaru gani an gane ko to qad ja'akum basairu min rabbikum hujjoji sun zo muku daga wajen ubangijinku ina ganin ma ad-durrul masud ad-durrul masud da saminul halabi shi ya kawo wannan magana a cikin tafsirin sa an gane ko sai ka duba shi da yayo naqal daga ar-ragibul asfahani qad ja'akum basairu min rabbikum hujjoji sun zo muku daga wajen ubangijinku faman absara fali nafsihi faman absara man tana iya zamantowa mausuliya an gane ko kenan fallazi absara fali nafsihi ko kuma tana iya zamantowa shartiyya faman absara fali nafsihi to in mun ce shartiyya ce tana buƙatar jawabu sharti kenan faman absara an gane ko faqad absara li nafsihi muqaddara fi'li ko ko kuma faman absara fa ibsaruhu li nafsihi ko ko mu ce man mausuliyya ce to tana buƙatar khabar faman absara fa li nafsihi to fa'un ta shiga cikin khabar saboda yadda sharti yake ɗaukar umum haka ismul mausul yake ɗaukar umum haka malamai suka faɗa faman absara duk wanda ya hankalta an gane ko fa li nafsihi faman absara wanda duk ya hankalci hujjojin ubangiji an gane ko yan nura da hausa fali nafsihi to amfanin yana zawowa zuwa gare shi wa man amiya shi ma yana iya daukawa wato wa man amiya fa alaiha ai wa man amiya faqad amiya alaiha ko wa man amiya fa amyuhu alaiha duk wanda ya bata batan sai yana zuwa gare shi man amila salihan fali nafsihi ai فإحسانه لنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فإساءته عليها sannan mafi yawanci lamun za ta zo wajen alkhairi laha ma kasabat faman absara fali nafsihi amma wa man amiya fa alaiha sai an ka kawo ala an gane ko amma ba ko da yaushe ba wani lokaci lamun tana iya zuwa mahawajin shari in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha kaga nan lamun ya kawo ce fa alaiha ba to faman absara duk wanda ya hankalci ayoyin Allah zuciyarsa take gani domin zuciyar ake son ta gani in kuma ido ne kawai suke gani zuciya ba ta gani an yi banna fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur an gane ko idza basara al qalbu al muru'ata wat tuqa fa inna amal aynayn laysa yadhiru idan zuciyarka ta gano al muru'ata tabi'u na gari wat tuqa da tsoron Allah fa inna amal aynayn laysa yadhiru makamtar ido ba ta cutarwa amma in ido ne kawai suke gani amma kuma idon nan an gane ko ba su hankalci ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan zai zama to an yi hasara babba ba karamar hasara ba an gane ko domin kafirai suna da ido amma ba sa gani wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun wa lahum a'yunun la yubsiruna biha sai dai in dai idon za su taimaka ma wato zuciya ma'ana in akwai imani irin za su iya ƙara ma zuciya imani domin za su ga ayoyin ubangiji sai ya zamanto sun yi imani an gane ko shi yasa ma hadisi ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ibnu abbas wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa al-khabaru kal mu'ayana wato labari bai zamanto tasirin sa ba dai da gani musamman ya zo a kissa annabi Musa lokacin da Allah ba shi labari ya fatar da mutanensa ya jarrabe su ko ba haka ba kaga lokacin da aka bashi labari ya so da alluna attaura bai yi shakkar labarin ubangiji da ya bashi ba amma bai wato bai jefar da waɗannan alluna ba sai lokacin da ya ga suna wannan bauta Allah ce inna fatanna qaumaka min ba'dik ko ba haka ba amma Allah ce walam ma raja'a Musa ila qaumihi qadban asfan qala بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه هكا النبي إبراهيم قال لك أولم تؤمن يتي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي حواريون قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا إن من قريد إذا ذاو في قارة سامد نسوا وقارة نسوا أكل نسوا da haka wannan ba shi ke nuna cewa dan mutum shi yasa ana son ragowa an gane ko imamu shafi'i ya ce duk mutumin da ya saba ma lokacin da kake tsaye bayan ka daga sannan ya saba ma ya ce to ya girmama ka domin wanda bai ganin kimar ka kana nan na za a yi domin babu wani ba za a yi ba kana nan ba ina fata an fahimce ni dan haka in ka ga mutum yana raga ma to kai ba ka dage mishi kafa an gane ko kada ka ce zaka matse mutum sosai saboda in ka ga mutum bai yi abu kana nan to ma'ana ya baka wani matsayi in bai baka matsayi ba ai shikenan amma sai kai mai nasiha ka ji tsoron Allah ko bana nan kada ka yi amma ka ce a'a za ka matsa to wallahi za a yi wanda ba ta da kyau faman absara fali nafsi wanda ya gare shi ta kare domin aljanna Allah ya riga yayi ta ga waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani Allah zai ba su aljanna wa man amiya wanda ya makamce daga ayoyin Allah ba ana nufin makamta ta ido ba fa alaiha ga kanshi za ta kare wa ma ana alaikum bi hafiz ni ban kasance mai tsaro gare ku ba ko in tsare muku ayyukan ku ni manzo ne cikin da'awa ka gane cewa Allah bai turo ka ka shirye da mutane ba an gane ko aikin ka shine kai wa'azi wanda yake zuwa cewa dole sai ya shirye da mutane dole sai an fahimce shi dole sai kowa ya zo ya bi shi dole sai nashi tsari za a bi a rusa na kowa to wannan kana cikin aiki a'a ka ja aya tsakaninka da Allah ka ja hadisin annabi Muhammad ko ka karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kai bayani ka yi bayanin aqwalu salaf karba ba ga hannunka ba ke ta hannun Allah ce annabi nuhu ya shekara ɗari tara na wasu na wa'azi Allah ce ma ma'anhu illa qalil amma sai kaga wani malami mutane suka fi shi sun yi ninkin ba ninkin na annabi nuhu kuma shi annabi nuhu yana daga cikin ulul azmi na rusul da haka shiryar da mutane ba naka bane ka ja aya ka yi bayanin hadisai ka kawo maganganun salafus salih kuma inda kai kuskure ka gane cewa kai kuskure in an nuna ma don kai ba ma'asumi bane kada ka dauki kanka kai ma ma'asumi ne to wannan shine da'awar da ake bukata amma mutum ya ce sai ya sa mutane sun yi aiki da ƙarfi wannan ya shiga cikin aikin da ba nashi ba ayoyin kuma suna da yawa cikin alqur'ani walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar inna ilayna iyabahum ثم إن علينا حسابهم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين يا كما تكجي tsoron Allah mai da'awa aikin ka bayani ba shirarwa ba ba kai ne kake shirarwa ba abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh